الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وقد أمر الله عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى والمستكبرين بالأسحار فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستكبروا بالأسحار وكذلك كتب سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وكذلك قال في الحج فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسليم والاستغفار وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتعود القرآن وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجهلي وقطعي وعمدي وكل ذلك منك وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي السنن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أعوذ به إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أفقت مبدعك يا إسلام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kai cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar litinin daren Laraba yau litinin daren talata yau talatin ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karanta littafin nan mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى wannan shine kuma darasinmu na 65 kuma za mu tashi ne daga fadarsa wa fi sunani an ibn umar ka tsallake shi wa fi sunani an ibn umar qala kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi al-majlis al-wahid yaqulu رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة أو قال أكثر من مئة مرة kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata cewa ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala yana magana ne akan bambance tsakanin alhaƙa'iƙ alkauniya alƙadariya da kuma alhaƙa'iƙ ashari'iyya addiniya waɗanda wasu da gangan suke haɗa tsakaninsu suke rikirkita lamurra ko su rikirkita lissafi su kawo bambanci tsakanin alhaƙiƙa alkauniya alƙadariya ko al'amurul kauni alƙadari da kuma al'amurul dini a shari'i su ƙi bambance tsakanin abin da Allah ta'ala ya ƙaddara faruwarsa ba wai lalle ne yana son abin ba ba lalle ne abin yana son shi ba yana yarda da shi ba amma ya kaddara faruwarsa ya faru akwai kuma abin da ya umarni da shi na shari'a wanda shi yake so kuma shi ya yi umarni da a aikata akwai abubuwan da ya ce a bari a bar su yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari wannan shi ne al'amurul shari'i shi ne al'amurin dini shi ne abin da Allah ta'ala ya buƙaci kowa da kowa yi kowa aka kallafa masa yin wannan wani zai yadda ya yi wani kuma zai ƙi to akwai wasu saboda kawai su batar da mutane sai su nuna musu cewa duk abin da ka samu kanka a ciki to ka sallama wa Allah saboda wannan shi ne abin da Allah yake so ka yi kuma haka yake son ka don haka yana daga cikin sallama ubangiji kada ma ka yi bakin ciki ko ka ji damuwa ko ka yi nadama daga abin da kake shi yasa za su saba wa Allah suna ganin wannan saban Allah din shine abin da Allah ta'ala yake so ya gani tare da su don haka su suna tafiya ne da muradin Allah don haka abin da suke yi ba laifi suke yi ba don haka suna son abin da Allah yake so ya gani tare da su yasa a wasu littattafai musamman na gulatul mutasawwifa zaka ga an kawo tarjaman mutum cikin waɗanda ake cewa waliyai ne a faɗi wasu abubuwa da yake na saban Allah amma sai rika nuna mutane cewa wannan ba saban Allah yake ba wannan abin da yake yi haka Allah yake so ya ganshi da shi to kaga wannan wani abu ne wanda duk wani wanda ya san musulunci ya san cewa wani abu ya saba addinin musulunci dan ka kafa daka addinin musulunci duka addinai ma ka rushe su mai annabawa suka zo su yi ba sun zo ne su hada yin wasu abubuwa ba su yi umarni da wasu abubuwa masu kyau wannan shine abin da Allah ya turo annabawa da shi shine abin da Allah ya saukar da littafai saboda shi to idan ya zama da ka ce duk abin da dan adam ya samu kansa a ciki kawai muradin Allah ne mahbubullahi ne abin da Allah yake so ne don haka kada mutum ya yi baƙin ciki ko ya ji damuwa ko ya ji takuruwa don ya gan shi yana laifi kaga anan ka rushe dukkan addinai me zai sa to a turo annabawa sai zama da turo annabawa ya zama abas ya zama wasa ne kawai ba shi da wani amfani ta'ala Allahu an zalik to ibnu taymiya ya shigo da wannan magana saboda akwai ta a cikin lamarin sha'anin walittaka musamman ga waɗanda suka zo daga baya baya musamman ibnu taymiya yazo ya samu irin wannan da yawa samu mutum mai yawan saban Allah amma ana cewa waliyi ne kuma abin da yake yi din ana ganin ba laifi yake ba shi waliyi ne saboda ka haka Allah yake son shi kuma ya sallama wa Allah ne ya fawwala wa Allah to shi da ibnu taymiya yake so ya nuna maka da doran alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abu ba daidai bane ba gaskiya bane barna ce to kamar yadda al'ada ibnu taymiya take wani lokaci in yazo takririn wata mas'ala wanda zaka kawo ayar qur'ani 1 2 3 hadisi 1 2 3 sun wadatar sun gamsar to sai ta jero ayoyi da hadisai in ba a yi sa'a ba ma haka manta menene yasa yake wannan wai wannan magana ake kaga nan ka karanta duk magana akan zikiri tuba istighfari sai kaga to me ya kawo wannan cikin al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya shaytan wanda wannan shine dalilin da ibnu taymiya yake ta koro waɗannan abubuwa yace wa fi sunani ya tabbata a cikin sunan wato akwai shi a cikin sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad Abdullahi dan Umar yace kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marra yace a majalisi daya na Annabi sallallahu alaihi wasallam a zama daya a majalisi daya da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mun kasance muka lissafa fadarsa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yayi ta fadar haka har sau 100 a majalisi daya ya ce ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka yafe mu ka karɓi tuba na innaka anta tawwabur rahim domin kai lalle kai ne mai yawan karɓi tuba mai jin kai ya ce muka lissafa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa haka sau ɗari a majalisi ɗaya ya ce au akthara min mi'ati marra wannan au akthara min mi'ati marra baya cikin wannan ruwayar ba a cikin wannan ruwayar wani wannan ruwayar mi'ata marra amma au aksara min mi'ati marra wanda ya zo a cikin musnad imam ahmad ya zo a cikin littafin al-mu'jam al-kabir lit-tabarani da kuma littafin sunan al-kubra na an-nasa'i da littafin addu'a na tabarani sun ruwaito wannan hadisin da wannan ziyadar ta hanyar hilal ibn humayd ko humayd ibn hilal daga abi burda shi kuma ar-rajul min al-muhajirin ya ji daga wani mutum daga cikin muhajirin yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marra aw akthara min 100 marra fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marra aw akthara min 100 marra kaga wannan hadisin daban da wannan shi wannan yana cewa wani sahabi daga cikin almuhajirun ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafararsa ya ce domin ni ina tuba zuwa ga Allah ta'ala ina neman gafararsa a kullun sau ɗari au akthara min mi'ati marra ko fiye da ɗari saboda kalmar au akthara min mi'ati marra ba a cikin hadisin ibnu umar din nan wannan ta zo ba da yake cikin sunan a ta zo ne a cikin wani hadisi daban da wani isnadi daban a tasbihi tasbihi da zikiri ambatan Allah da istighfari akwai wanda yake mutlak a sake ba kaidi ba adadi iya yinka iya karfinka iya lokacinka iya damarka iya taufikin da Allah ya baka akwai kuma wanda yake yana da kaidi an masa kaidi an ce ga adadi to wanda yake da adadi ka tsaya akan adadinsa ko uku aka ce aka ce annabi ya ce kai uku to ka wuce uku ka tsaya iya uku in ka wuce uku ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku wani ya faɗa sau uku wani ya faɗa sau ɗari wanda ya faɗa sau uku ya fi wanda ya faɗa sau ɗari saboda wanda ya faɗa sau uku shi ya dace da shi ya dace da sunna saboda anan an ce yana faɗa sau uku to sai ka tsaya iya adadin sau uku haka dukkan wani tasbihi wanda aka ce ga adadi to kaka wuce adadin wanda kuma baya da adadi tasbihi ne ko takbiri ne ko tahmidi ne mutlaki to wani a sake yake duk da wasu malaman suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito cewa ya wuce ɗari ba dukkan ruwayoyi da suka so suna maganar mi'ata marra daga 70 ɗari kamar Sheikh Nasiruddin Albani idan kwakwalwa ta bata haince ni ba yayi wannan magana cikin silsilar sahiha to amma nusus wasu nusus suna nuna ba haka ba suna nuna ana iya karawa sama da ɗari inda duk ba a yi maka adadi ba inda ba a ce ga iya adadi ba za ka iya kara sama da ɗari akwai hadisin da yake cikin yana cikin sayowar bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra kanat lahu 'idla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال إلا رجل قال مثل ما فعل مثل ما فعل أو أكثر إلا رجل فعل مثل ما فعل أو أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يجي ود دك يجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقول آيين سيفدا سو دري annabi ce in ka faɗa sau ɗari wannan zai zama maka kwatankwacin ‘yanta bayi guda goma sannan a shafe maka laifuffuka a rubuta maka lada guda ɗari a shafe maka laifuffuka guda goma wa kana lahu hirzan yau mahu zalik hatta yursi kuma zai zama masa tsari hirzan mina shaitan zai zama masa tsari daga shaitan a wannan yinin har yamma ta yi har rana ta faɗi sannan walam ya ce ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun fa'ala akthara fa'ala misla ma fa'al aw akthara sannan babu wani wanda zai zura na gobe kiyama da ladan da yafi nashi a wannan tasbihin sai wanda yayi kamar yanda yayi ko wanda yayi fiye da yadda yayi to kaga anan akwai akthara ashe kaga akwai sama da 100 ana iya sama da 100 dan da wani akwai hadisin muslim a hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm alqiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi ayini sau 100 to a ranar gobe kiyama babu wani wanda zai zo da ladan da yafi nashi a wannan tasbihin sai dai wanda zai zo da kwatankwacin abin da ya yi ko kuma ya fi haka auza da alai ko ya ƙara akan haka to kaga wanda ya nuna kenan idan tasbihi ko tahmidi ko zikiri idan ya zama mutsalaki ne sakakke ne ba a yi masa ƙaidi ba to mutum na iya ƙara iya iya iya abin nan ɗinsa kuwa da shi ya tabbata daga aikin wasu habbai kamar abu huraira abu huraira kamar da ke cikin littafin hilyatul auliya cewa abu huraira ya kasance a yini yakan yi tasbihi ko yakan yi istighfar yakan yi tasbihi ambaci Allah sau dubu sau dubu goma sha biyu a yini yakan yi sau dubu goma sha biyu wanda ya inganta daga abu huraira hakanan abu darda kamar yadda bilgani al-makdisi a cikin littafin al-kamal shi ma ya rawaito cewa abu darda ya kasance yakan yi tasbihi a yini sau dubu arba'in kuma an rawaito kwatankwacin wannan daga daga khalid ibn ma'adan shi ma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka an samu sahabbai sukan yi tasbihi sukan yi zikiri dubinnai to kaga da a ce karawar sama da ɗari laifi ne to ba za su yi ba don su suka ruwaito duk hadisan su kama abu huraira mai dubu goma sha biyu shi ruwaito wani hadisin na ɗari to yana nuna maka akwai wanda yake da ƙaidi to kaka wuce iya adadi yanzu misali azkar na bayan sallah ai kaga akwai adadi to kaka wuce iya wannan adadin ɗari talatin da uku talatin da uku talatin da hudu sai dai adadin da ya zo ƙasa da haka 25-25-25-25 sau hudu ko kuma goma goma goma goma kamar azkar na bayan sallah idan mutum ba zai iya yin ba zai iya yin duka ba 33-33 watakila yana gaggawa watakila wani abu ya taso amma zai iya yin ƙasa da haka watakila zai iya biyar-biyar ya fasa yi duka koko ya tsaya yi kaɗan ɗin ya yi kaɗan ɗin ya yi gwargwadon abin da zai iya idan akwai wani shigul ko wani gazawa to sai ya yi da ya fi ya fasa gaba ɗaya an gane ko? to abin da ya sa muka yi wannan saboda wannan ƙarin da ya zo auƙala aksara min mi'ati marra ce baya cikin wannan ruwayar ta ibnu umar amma dai akwai shi a cikin musnad imam ahmad wa qad amara allah ta'ala ibadahu an yakhtimu al a'mal as-salihati bil istighfar allah ta'ala ya umarci bayinsa to wannan yake nuna maka cewa idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tuba yana neman istighfari ta yaya mutum zai ce babu wani bambanci tsakanin ayyukan kwarai da wanda ba da kwarai ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da yadda Allah ta'ala ya wanke shi ya yafe masa koma menene da zai an yafe masa amma duk da haka ya kasance yana yin wannan kaga min babu aula wanda ba shi ba ya fi dagewa da nacewa da tsayawa akan wannan shi da yace wa qad amara Allah ta'ala ibadahu an yakhtimu al-a'mal as-salihat bil istighfar Allah ta'ala ya umarci bayinsa ya umarci bayinsa da cewa su rufe ayyukansu na kwarai da istighfari wato ko da kayi aikin kwarai kada ka rudu kaga cewa ai tunda kayi aikin kwarai kawai kai karbabbe ne a gurin Allah ko baka da matsala a ka nemi Allah ta'ala ya gafarta maka watakila a cikin aikin da kai akwai gazawa kuma dole ne a samu gazawar dole ne akwai wani abu da zai zo a cikin wannan aiki wanda kai watakila ba ba ko baka san shi ba ko ka san shi watakila ka kasa yi fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza sallama min as-salati yastaghfiru thalatha wa yaqulu allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram kama thabata dhalika fi as-sahih anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin hadisin thawban ya kasance yana neman gafarar Allah sau uku idan ya gama sallah ce in ya gama sallah baya zama a mahallinsa illa gwargwadon abin da zai faɗi Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal ikram sannan sai juya kalli mutane kusa mazhabar Imam Malik makaruhi ne liman an yi sallama ya zauna inda yake makaruhi ne Malik yana karhanta haka in yayi sallama kawai ya tashi daga inda yake to hujja sa wannan akwai wannan hadisi akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Ummu Salama ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama illa gurgurdan abin da zai faɗi waɗannan ƴan kalmomi hadisin Ummu Salama ke cewa la yajlisu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla idza sallama min salatihi la yajlisu la yamkuthu fi majlisihi aw fi makanihi illa yasiran illa yasiran yasiran din shine gurgurdan abin da zai faɗi wannan amma abin da jumhur suka ce shine abinda ake nufi ba zai kalla wato ba zai zauna ya ta kallon alƙibla bai ba wa mamu baya ya ci gaba da ba wa mamu baya sai gwargwadon abin da zai faɗi wannan kalmar to sai juyo ya istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sai juyo wannan shine abin da ake nufi ba ana nufin dole ya tashi daga inda yake ba domin wasu hadisi sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana fuskanto sahabbansa in ya gama musalla ya fuskanto sahabbai to kaga wannan fuskantowar ta sahabbai ke nuna cewa bayan yayi wannan ne to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah wanda ita ce kololuwar aiki bayan tauhidi kuma cikin ayyukan gabbai babu abin da ya kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah to amma sai ya istighfari a karshen ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wato ko da akwai wani abu na ajizanci ajizanci da dan adam wanda ya dace a ce an yi a sallah ba a yi shi ba to Allah ka gafarta mana saboda ka su kullun aiki suke amma suna ganin gazawarsu mu kuma kullun gani muke mun yi wato kullun gani gani muke ai mun yi wani abu su kuma gani suke kullun ba su yi ba akwai gazawarsu in Allah bai gafarta musu ba za su samu matsala Allahumma anta salam ya Allah kai ne assalam السلام المؤمن المهيمن كما yake cikin sunayensa Allah kai ne assalam assalam shine wanda ya kubuta daga dukkan wata tawaya daga dukkan wani aibi daga dukkan wata nakasa duk wani abin da yake tawaya ne ubangiji ta'ala ya kubuta daga wannan saboda ka ya zama assalam wa minka assalam daga wajenka assalam assalam min al-afat wato samun kubuta daga dukkan cututtuka da abubuwan da za su dami dan adam da samun salama a ranar gobe kiyama tun ya shiga gidan aljanna bi salam tabarakta ya zal jalal wal ikram albarkatunka sun yawaita ya ma abocin girma da karamci to kaga shahid a wannan hadisin da ya kawo shine istighfarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya gama sallah wa qad qala ta'ala haka dan Allah ta'ala ce wal mustaghfirina bil ashar da waɗanda suke neman gafara lokacin kusantowar asubahi wato ƙarshen dare masu neman gafara a ƙarshen dare fa amarahum an yaqumu bil layli wa yastaghfiru bil ashar Allah ta'ala ya umarce su su yi qiyamul layli su tashi tsaye su yi sallah da daddare kuma su nemi gafara idan asuba ya ta matso cikanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su kwana suna sallah sai lokaci kaɗan suke samu su gyangyaɗa su yi bacci amma wannan ƙiyamun lailin da suka yi ta yi ba za ta sa su ji cewa ai su wasu ne ba gani suke yi har yanzu akwai ba su suka da yawa da Allah ta'ala yake bunsu ko ba za su iya biya shi ba saboda ka sai su yi ta istighfari mun yi iya abinda za mu yi Allah ka gafarta mana sauran wa kadhalika khatama suratul muzammil وهو سورة قيام الليل وهي سورة قيام الليل سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا wannan sura da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a farko farkon da'awarsa da aka umarce shi ya tashi ya yi qiyamul layl cikin dare aka umarce sauran mu'mine su ma su tashi su yi qiyamul layl cikin dare aka yi maganar qiyamul layl wanda ake kiranta suratul qiyamul layl don ita ce sifar sifar qiyamul dare na annabi sallallahu alaihi wa sallam da amfaninsa to a ta sai Allah ta'ala ya rufe surar da wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim kun tashi kun yi qiyamul layl kun yi tabautar Allah cikin dare to ku nemi gafarar Allah kuma kaga wannan yayi daidai da waccan aya kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa kadhalika fil hajj hakanan a cikin sha'anin aikin hajji Allah ta'ala ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim kaga kamar yadda a sha'anin sallah kaga masalla duk da haka ka rika jin cewa akwai saura to haka a sha'anin hajji Allah ta'ala ya ce ba ku da laifi ku nemi falala ta Ubangijinku daga Ubangijinku lokacin hajji wato ku yi harkar kasuwanci ko ku yi ziyarce-ziyarce idan ku je hajji ba mu laifi mu laifi fa iza afattu min arafatin idan ku gangaro daga arfa fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram to ku ku ambaci Allah a wajen da ake ce masa al-mash'ar al-haram to ka zo muzdalifa a muzdalifa kuma ka gangaro kafin karaso abin nan kafin ka karaso mina akwai al-mash'ar al-haram akwai masallaci ma yanzu da aka gina a gurin to ku ambaci Allah anan wazkuruhu kama hadakum ku rika tuna shi kuna ambatan shi kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dhalin kuma lalle kafin ya shiryar da ku da can wato kuna cikin batattu thumma afidu min haythu afadha an-nas sannan ku kwararo ku gangaro ku taho ta inda mutane suka gangaro wannan magana ce da Allah ta'ala yake wa Qurayshawa waɗanda suke wato tsara kansu daga sauran alhazai lokacin su ke hajji ta jahiliya saboda su ba sa tahowa daga daga Arfa tare da mutane zuwa Muzdalifa daga Muzdalifa tare da mutane zuwa suna bari sai kowa ya tafi saboda su na musamman ne ba su gaure da sauran jama'a ba ba su shiga cikin gama garin mutane ba saboda su suna daukan kansu wasu ne na musamman Allah ya ce a'a don a haɗu a yi kuɗin goro ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس دكوا هدو كودا صورا متاني ما كودا بمبنشي واستغفر الله كوني مغافر الله إن الله غفور رحيم كاغا أنغما سيوا أرفا أنغما جي كان شمبا ينهجي duk wannan tsayuwar arfa da aka yi da neman gafarar Allah da aka yi ta yi da addu'a da aka yi ta yi da kuma bonanza da Ubangiji ta Allah ya yi ta yi wa alhazai cewa ya yafe musu duk da wannan aka ce kuma ku nemi dai gafara to wanda za a ce a nemi gafara kaga ba zai rika jin cewa ai shi yanzu fresh ya dawo fresh sau haka shi yanzu ba shi da wani matsala sai dai sake sabon fayil kaga wauta da rashin hankali shi zai sa mutum ya rika wannan tunanin idan har Allah ta'ala da shi da kansa yake gaya tun al'ummar farko ake gaya musu sun gangaro daga arfa sun zo muzdalifa su ambaci Allah a mash'aril haram to kuma su ci gaba da cewa Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kar su rika jin cewa su fa shikenan mutum bai san ba an karba ji ko ba karba ba duk wannan abin da kake fa sai an karba ne sannan kake sa ran ka samu wannan abu to aka baka sani ba an karba ba karba ba to sannan yace bal anzalallahu fi akhir al-amr lamma ghazan nabiy sallallahu alaihi wasallam ghazwatu ghazwatu tabuk wa hiya akhir ghazawatihi laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال شكر شك أبن الله تعالى يسوكر القرآن يا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي ياكل تبوك يفت ياكل تبوك غزوة تبوك تاكسن شكرا تقوم باين هجره ta goma bayan hijira kaga ce karshe karshen da zawati sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya fita wa hiya akhiru ghazawati shi gazuwa ta karshe da annabi sallallahu alaihi yayi a wannan Allah ta'ala yake cewa laqad taballahu ala nabi lalle hakika Allah ya yafi wa wal muhajirin wal ansar ya yafi wa sahabban da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ya yafi wa sahabban da suke zaune Madina الذين اتبعوه في ساعة العسرة وأن سك بيشي أكا فتياكي لوكا تند أكي تشكين صنن وهلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم باين زكا تنوسو wani ɓangare daga cikinsu ƙiris karkace sun mataba alaihim sai Allah ta'ala ya fi musu innahu bihim ra'ufur rahim lalle shi mai yawan tausayi ne mai yawan rahama gare su sannan cewa ala thalathatil ladina khulifu hakanan Allah ta'ala ya yafe wa mutanen nan guda uku da aka bar su a Madina waɗanda ba su fita ba ba dan munafici ba ba dan ba sa san Allah da manzansa ba ba dan musulunci ya ishe su ba sai dan wani abu na rudi na shedan su ba su fita ba su ka ibn malik da annabi ya dawo suka gaya masa gaskiya su fa ba su da wani uzurin da zai hana su fita ba kamar yadda sauran munafukai suka suka yi ta yi ba su sai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi gaskiya to Allah ta'ala ya ce to a kyale su har sai tuban su ya sauka annabi sallallahu alaihi ce a kyale su har sai tuban su ya sauka su ma Allah ta'ala ya ce to su ma an yafe musu allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat duk fadin kasa diyalwar kasa sai da ta yi musu kunci wato in ba alqur'ani ba ba inda zaka ji irin wannan usulubin الأرض سنن بما رحبت ضاقت عليهم duk faɗin duk duniya al'ardu ana duk duniya da faɗinta da yalwarta sai da ta musu sai da ta musu matsi sannan wa zaqat alaihim anfusuhum kawukan su ma zukatan su ma sai da suka kuntatu suka matsi wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayh suka tabbatar da cewa babu zannu anan aikanu suka tabbatar da cewa la malja'a min Allah ba inda za su je su fakewa Allah ba inda za su je su tsere su samu mafaka daga kamun Allah illa ilayh sai dai su koma wajensa sun mataba alaihim sannan Allah ya fi musu liya tubu dan su koma zuwa ga Allah inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne mai jin kai sannan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku zamo tare da masu gaskiya kamar irin waɗannan dinnan kaga sai ya zama na wata falala ta biyo baya wanda shine kyautar ubangiji tun yayi laifi ya nemi Allah ta'ala ya yafe masa in ya yafe masa kuma sai ya masa wata falala bayan wannan to shine mala yake cewa ka duba waɗannan ayoyin da suke maganar tuba tuba tuba tuba ɗin nan sun sauka a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah sai da yayi maganar tuba ga annabi da muhajirun da ansar kakkamanta irin ayyukan da suka yi a baya kafin a zo wannan lokaci tun ana makka da irin gwagwadar da suka yi da gwagwarmaya da suka yi da tirjiyar da suka yi da yadda suka sadaukar da kansu da dukiyarsu da abin da duk suka mallaka saboda Allah amma har yanzu maganar tubansu ake to ina mutum zai ce shi ya gama ba da wata matsala ai kaga sai ma hukaci a nan kamar yadda kowa ya sani Allah ta'ala yana magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fita tare da shi suka fita gazwatu tabuk tare da shi wanda a lokacin a madina kakab sai da gaba ɗaya ta yayi ba kowa in banda wanda yake munafiki ne ma'lumun nifaq sai wanda yake mai uzuri ne ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya zauna irin sayyidina ali sai mata sai yara to daga makafi guragu marasa lafiya mata da yara tsofaffi waɗanda ba za su iya fita su tafi yakin ba amma duk wani wanda ka sani yana da lafiyarsa da ƙarfinsa da imaninsa to ya fita shi yasa waɗanda suka yi saura kawai Allah ce kullifu ai ba su kada aka bari ba an bar wasu to amma ana maganar masu imani uku kawai aka bari wanda su suna da damar su fita ba su fita ba shi yasa ce Allah salasatil ladina kullifu to duk sauran sun dade sama da wato kimanin mutum dubu talatin a lokacin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa duk manya-manyan sahabban nan da muke ji da waɗanda ma watakila ba mu taɓa jin sunayensu ba duk suna cikin wannan tawaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam su abubakar su umar su usman waɗannan kan su ne a gaba bayan maɗuɗiyar dukiyar da suka bayar don tanadin wannan runduna kuma su ne a gaba har ila su ne a gaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya to Allah ta'ala ya ce diya ya fi musu dai ya yafe musu to kaga ai akwai rashin hankali da ya kai bayan Allah ta'ala shi da kansa ya ce ya yafe musu wani kuma ya zo yana cewa an kama abubakar ya yi laifi kaza umar ya yi laifi kaza ana tsine masa ballantana a kamar tashi duk abin da ake so a samu duk abin da bawa yake so ya samu a ran duniya shine Allah ce ya yafe masa to su sun samu kuma Allah zai faɗi wannan ne tare da cewa ya san su ba zai yafe musu ba ce laqad taballahu magana ta ƙare to shi yasa wato har kullun yake cewa wato addinin Shi'a addini ne wanda yake dauke da sinadaran mutuwarsa wahalatta a yi wa mutum bayanin menene wannan addinin akwai wanda za a ruɗe shi kila bai san meye meye meye addinin ba kamar da za a ɗauko maka abinci mai kaga alama ga abinci mai kyau da lafiyayye kana jin yunwa a baka amma ciki dafi to duk wanda za a yi wa bayanin shi an ci a gaya masa fa ga abin da addinin yake nufi to in kaga ya ya ci gaba da shi'a to wannan hankalinsa ya tafi hankalinsa ya tafi ba shi da rabo ka duba Allah ta'ala da yake maganar yafe musu ba kawai cewa yi mata wata ballahu sai da ya ce wa la to banda la din ba ita la din ta rantsuwa ce ita ƙarɗin ita ma ta ƙarfafa maganar ce to akwai wani shakka kuma a cikin wannan ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم يكساكت ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم to a shahid ana ibnu taymiya ya kawo wannan ne don ya nuna cewa dan adam har kullun yana buƙatar ya tuba zuwa ga Allah akwai abin da yake daidai akwai abin da yake ba daidai ba a rayuwarsa ba za a yi a ce komai da yake yi daidai ne ba wa min akhiri ma nazala min alquran kai na ji kana nuzila nuzila ban san meye nuzila ba wa min akhiri ma nazala min alqurani wa qad qila innaha akhiru suratin nazalat قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال يتينا لك كارشا كارشا أبند يسوكنا القرآن كارشا كارشا ayoyin da suka saukara alkur'ani wa qad qila har ma wasu daga cikin malamai sun ce innaha akhiru suratin nazalat ita ce karshen surar da ta sauka قوله تعالى فدرس الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذن تيمكن الله إذن تيمكن الله دمودي يزو ورأيت الناس كما كغا متاني يدخلون في دين الله أفواجا سنا شقا addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru to daidai lokacin ka koma kai ci gaba da tasbihi tare da godewa ubangijinka ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle Allah ta'ala mai yawan karbar tuba ne فأمر الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار الله تعالى ya umarce shi da ya ciki aikinsa da tasbihi da neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ta'ala ya aiko shi ya bashi sako ya bashi aiki ya gama isar da wannan sako dukkan nauyin da Allah ta'ala ya dora masa ya sauke shi inna sanulqi alayka qawlan saqila ya sauke shi ta hanyar isar da duk sako ya gama duk abin da zai mutane gashi nan ana ta zuwa dodo dodo ana ta shiga addinin musulunci aikinsa ya ƙare to duk da haka sai Allah ya ce to yayi istighfari ya ci gaba da tasbih yana istighfari yana neman gafarar Allah wa fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وفي الصحيحين يازو أتشكين بخاري ده مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أركوء انسا تتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أركوء انسا ده سجد انسا يكنشي سبحانك اللهم ربنا wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijin mu tare da gode maka Allahumma gfirli Allah ka gafarta mu ya ta'awwalul qur'an yana fassara a aikace yana fassara wannan abin da yazo alqur'ani wancan abin da Allah ta'ala ce fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu yana tasbihi tare da neman gafarar Allah a cikin ruku'insa da sujjadarsa wannan hadisi kamar da Imam al-Bukhari a cikin Sahih Bukhari ya kawo shi babu tasbihi wa du'a fi sujudi tasbihi da addu'a a cikin sujjada ko kuma addu'a a cikin ruku'u babu du'a fi ruku ana addu'a a cikin ruku'u duk da cewa tasbihi shi yafi yawa to amma ya halatta mutum ya addu'a a cikin ruku'unsa kamar yadda yake yi a cikin sujjadarsa saboda a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sai yace allahumma ighfirli kaga wannan addu'a ce wanda ya nuna halaccin yin addu'a a cikin ruku'u kamar yadda ake yin ta a cikin sujada sai dai tasbihi shi yafi yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma sujuda amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujuda fa'akfa alihu bi fa'akthiru min ad-du'a faqamilu an yustajaba lakum a ruku'u ku girmama Allah shi kuma sujjada ku dace wajen addu'a ku yawaita addu'a domin ya dace a anshi addu'a ku a lokacin wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu allahumma ighfir li khati'ati wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu la ilaha illa anta cikin sahihaini sayul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kulu yana cewa shi da kansa ya kasance yana cewa hadisin abu musa lashari da ce Allahumma magfir li khati'ati ya Allah ka gafarta mu khati'ati kuskure na wa israfi fi amri da wuce wato da wuce iyaka cikin al'amari na wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kai kafi da sanin sa Allahumma magfir li hazli Allah ka gafarta mun wasana wa jiddi da gaske na wato da gangan da gaske wa khata'i da kuskure na wa amdi da ganganci na wa kullu zalika indi duk wannan akwai shi tare da ni Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta abinda na gaddamar da abinda na jinkirtar wa ma asrartu da abinda na boye wa ma alantu da abinda na bayyanar la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai shi ma dai wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi na neman gafara na neman Allah ta'ala ya yafe masa duk da cewa gashi Allah ta'ala ya ce ya yafe masa liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ubangiji ta'ala ya yi masa alkawarin gafara ta abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na laifuffukansa in akwai ma Allah ya yafe masa to amma duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin waɗannan addu'o'i wasu malamai suka ce saboda haka masu tsoron Allah suke har kullun cikin tsoro da fargaba da halarto girman Allah suke a zuciyarsu sauraka ba waɗanda suke sakin jiki ba ne tunda an gafarta musu kenan ba za su saki jiki a kullun suna halarto abin nan suna ganin cewa akwai yiwuwar ai su yi laifin to inda akwai yiwuwar su yi laifin to Allah in ma min yi Allah ka gafarta mana in min yi Allah ka gafarta mana to waɗanda waɗanda suke da garanti kenan bare waɗanda ba su da shi waɗannan hadisai ga waɗanda suke bin karatun hisnul muslim duk mun sharhin su da bayanin gaɓoɓin da suke cikin wannan hadisai ɗin sosai saboda haka ba sai mun ƙara dawa mun sharhi a kansu ba sai a ji a nemi wancan karatu ashahid dai shi anan ibnu taymiya yana kawowa ne dan ya nuna bacin waccan akida ta cewa duk abinda kawai mutun ya shi Allah yake so babu wani abu mara kyau a gurin Allah komai ya faru to mahbub ne a gurin Allah ce wannan kafirci ne zandaka ce in aka yadda da wannan to gaba ɗaya addinai ma an rushe su ba musulunci ba duk addinan da annaba suka zo an rushe shi ba ba wani abu da kai bari kuma to shine dalilin da yasa yi ta kawo waɗannan wa fi sahihaini anna ababakar ya tabbata cikin sahihaini anna ababakar siddiq hadisin abdullahi bin amr bin al-as abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullahi allimni du'a'an ad'u bi fi salati ya ma'aikin Allah ka koyar da ni wata addu'a da zan rika roƙon Allah da ita a sallata qala sai annabi yace da shi qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran kace ya Allah ubangiji na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu kuma mai gafarta zunubai sai kai kadai faghfir li maghfiratan min indika kayi min gafara ta musamman daga wajenka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim domin kai kai ne mai yawan gafara kai ne mai yawan jin kai wannan hadisi shi ma kaga abubakar siddiq abubakar as-siddiq mai wannan matsayi matsayin da yake shine matsayin da yake biyo bayan matsayin annabci siddiqiya wanda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka wannan matsayi cikin wannan al'umma shine yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi wata addu'a saboda haka kaga ashe babu wani babba da zai ce ya fi karfin ya koyi ilimi ya koyi karatu da Siddiq zai zo ce a koya masa to akwai wanda kuma zai ce shi baya bukatar koyo babu shi allimni du'a an ad'u bi fi salati ka sanar da ni wata addu'a da zan kai a sallata a sallata anan bai iyakance wace sallar ba bai bai fadi mahallinsa ba bai fadi mahallinsa ba zai iya wa ruku'u zai iya wa sujada zai iya wa karshen tahiya wato bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'ar da zai yi a wannan magari to me zai yi wanda wannan shi ne firin jaye kamar yadda muka yi bayaninsa a sharhin hisul muslim cewa wannan shi ya firin jaye saboda wasu dalilai da muka ambata a can fi salati a nan yana nufin a cikin sallarsa bayan ya yi tahiya ya me zai addu'a da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ka ce ya Allah ubangiji lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa akwai a wata ruwaya cikin sai muslim zulman kabiran ko kathiran ko kabiran wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min indika kai mun gafara ta musamman daga wajenka warhamni ka ji kaina naka antal ghafurur rahim lalle kai kai ne mai yawan gafara mai jin kai sayyidina abubakar duk girmansa duk matsayinsa wanda aka yi masa albushir da aljanna albishir da aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutumin da dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda Abubakar dukiyarsa ta amfane ni wanda Allah ta'ala ya kirawo shi sahibi sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ta'ala ya fito ya bashi wannan taken sai shi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana da yake cewa law kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Abubakar da a ce zai riki wani khalil to da abubakar ya rika sauraka ukhuwatul islam yace walakinna ukhuwatul islam to duk da wannan matsayin nashi ya zo yana neman a gaya masa me zai rika addu'a da shi a sallarsa sai annabi ya ce ka ce lalle ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa babu bai gafarta zunubai sai kai ka gafarta mu yau wani inda zai zo ka gaya masa wannan addu'ar a ce bai san hadisin ba kawai ya zo mai zan rika a roƙa a sallata a gaya ma wata addu'a da zan yi ka ce ka rika cewa ya Allah na yi zalunci na yi zalunci zalunci kai rigima za ku ce ya za ka ce ni a zalimi ne har ma zalunci mai yawa yaushe ne zalunci mai yawa yaushe ne zalunci mai yawa ka gaya min wata addu'a da zan samu alherin duniya da lahira sai ka ce wai zalunci to wa da zalunta to sai ku yi rigima da shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa inni zalamtu nafsi zulman kathira shine malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula sayyidina abubakar ba duniya ce ta dame shi ba lahira ce ta dame shi saboda haka sai ya zaba masa abinda shine kuma ya kamata kowa ya zaba بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى saboda haka sai ba a kai a masa wani abu da zai samu na tarkacen duniya ba haka ce ba a ce Allah ka bani lafiya ba bai nemi lafiya ba bai nemi dukiya ba bai nemi mulki ba a gafarar Allah ya nema da rahamarsa ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran mun yi sharhi wanda a cikin sahihin muslim da muka kawo cewa wannan shine hayyar annabawa annabawa da da manzanni da Allah ta'ala ya ko duk sun sun yi wannan annabi adam ce rabbana qala rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi musa alayhi salam rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu النبي يونس عليه السلام ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن وأن النبوة duk suna ikirarin cewa sun zalunci kansu kaga babu yadda za a yi bawa ya zama baya tare da zalunci ga kansa amma baka zalunci wani ba za ka zalunci kanka da ibnu taymiya yake cewa zaluncin da bawa zai yi wa kansa ko wani abu na mustahabbi na sunna da shari'a ta karantar saboda kasala da san jiki ya ƙi ya cuci kansa yi inda ya yi ba matsayi zai ƙara a gurin Allah ba ba wani tagomashi zai samu ba sai ya hana kansa wannan damar kaga ya zalunce ta to akwai wanda bai yi wannan ba babu shi shi kaga ba yadda zai dan adam ya zama babu shi yasa Allah ta'ala ce innahu kana zaluman jahula ce inni zalamtu nafsi kuma zulman kaseera wala yaghfiru dhunuba illa anta wannan ikrari ne da cewa Allah ta'ala shi kadai ne ya kadaita da gafarta zunubi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun faghfir li maghfiratan min indika kai mun gafara ta musamman gafara ta musamman ko ya zama tankir littazim ne faghfir li maghfiratan azima min indika kuma magafaran ma daga gare ka warhamni ka ji kaina ka yi min rahama naka antal ghafurur rahim domin lalle kai mai yawan jin kai ne mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai waga duk waɗannan suna tabbatar maka da shi abinda ibnu taymiya yake so ya tabbatar ya wato su kwana wajen kawo dalilai dan ya dai tabbatar da wani abu wanda mutuni mun gamsu cewa haka yake to amma dan kar ya bar wata kofa da wani mai jidali zai samu kofa da zai shigo shi yasa ya kawai su kwana ya ta kawo waɗannan hadisai wanda inda ya ga dama sai su haka ma to amma dai ya takaita kan waɗannan sai hadisin sunan wanda shine hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda na ji ana cimin lokaci yayi za mu dakata a kansa ya so sati mai zuwa insha Allah sai mu dora daga nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أشهد أن لا
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر
الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
تبارك لا إله إلا الله أحوال اللهم لا مانع لما- اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم اكفني عذابك المتوسط عذابك المتوسط اللهم اكفني عذابك
ya mai nafila ya mai nafila mai nafila
wallahi gana suke da mutane wani gana suke mara ya fito
Ba na yi buzuwa ina.